أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتو أسمان لتافنا المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم رام تاشي شافينا أربعين أكو لون إمامته صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي الإمامة البيضاء كما كان يرتدي إمامات بألوان أخرى في أوقات معينة خاصة وقد ورد أنه لبس الإمامة السوداء أثناء خطابه الذي ألقاه بعد فتح مكة وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه إمامة سوداء وهناك رواية أخرى عن جابر أيضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه إمامة سوداء قد أرخى درفها بين كتفيه وكان أحيانا ما ما يسبقها بالزعفران ذي اللون الأصفر كما ذكر أنه كان يرتدي immatan hamra allon hamra allon inda ma kana yartadi jubba jubbat alhamra fi ayyam aljum'ati wal ayat wa akhiran la budda an nahatamma bi an takuna siyabuna tahiratan wa jamilatan wa muhandama wa nazifa wa fi nafsi alwaqti mutawadi'atan wa la tasilu ila hadd al-ishraf wa at-tabdhiri ويجب علينا أن نحمد الله ونشكره عند ارتداء كل ثوب جديد وأن يمنا في ارتدائها كما كان لا كما لا يجوز أن نرتدي ثيابا شفافة تبين لون الجسد ولا الثياب الضيقة التي تظهر ملامحها ويجب علينا أيضا ألا نرتدي الثياب الخاصة بالجنس الآخر أو الثياب المحظورة والمحرمة شرعا أو الثياب الفاخرة المبالغ فيها التي تؤدي إلى التقدرس والتكبر أو إلى التفاخر والتباهي ولا الثياب الثياب البالية المبعثرة التي تجلب تجلب السخرية وتحكم والتحكم والاستهزاء الحمد لله kalar rawanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa farin rawani kamar yadda yake sa rawani masu kala daban-daban a lokuta daban-daban an samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya sa baki rawani da aka ka ga mutum da baki rawani ka ce man dan shi'a na eh ana sa baki rawani mazala sallasa ya sa baƙi rawani lokacin da yake hudu ba lokacin da aka bude makka an samu hadisi daga jabir sha manzala sallallahu alaihi ya shiga makka lokacin da aka bude makka yana sanye da baƙin rawani akwai ruwaya wata ruwaya ta jabir kuma sha na ga annabi sallallahu alaihi akan mimbari yana sanye da baƙin rawani kuma ya ma take gefen rawani gelan rawanin a gefarsa na dama a tsakanin wato kafadarsa wani lokaci annan sallasa yana rina rawaninsa da za'afaran in an rina abu da za'afaran za ka ga yi fatsi kamar jaji-jaja yana rina shi da shi kamar yadda aka ambata shi yana sa rawani mai alam mai jaji-jaja a jiki kamar yadda ya sa alkabba ma mai jaga-jaga mai ratsin ja ranar ranar juma'a da kuma ranar sallar idi guda biyu so sai mala ya ce wannan ya zo ƙarshen babin sufin manzan Allah sallallahu alaihi sai ya ce daga ƙarshe ya zama dole a kanmu a matsayinmu na musulmi mu kula da tsabtar tufafinmu kuma mu ringa sa kaya masu kyau mu ringa sa kaya na kwaras masu tsafta kuma a wannan lokacin mu ringa kula da kuma kankantar da kai ga Allah kada mu ringa sa kaya murawa mutane alfahari cewa mu dinnan ba dama ne ya ce kada mu haka kada mu sa kaya wanda zai kai wato matsayin kuma barna matsayin barna da almubazzaranci ya ce ya zama kuma dole a kanmu mu gode wa Allah mu idan muka sanya sabuwar riga sai Allah ne ya mu gode masa kuma mu sanya ta mu so mu sanya ha dama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sanan bai halatta mutum ya sanya riga shara-shara akwai yaduna wanda suke shara-shara ko namiji haramun ne yasa na ƙara faɗa na ba a magana ma har namiji duk rigar da in ka sa za ta nuna tsiraicin jikinka za ta nuna alamar al'aurarka to haramun ne musulmi yasa saboda manufar tufa a musulunci shine tsara tsiraici eh Allah ne ya mana baiwa da ya mana tufashi ya bambanta mu da dabba eh ba to kaga mutum ba zai yi kuma kwana yana so sai ya dawo irin wannan na dabba ba inda da Allah ya halitta mu bai kasa mana riga ba da ba haka za mu yi ta sallah ba na yanzu sa akuya da ba a musu riga ba haka shi yawo ba a misali amma mu Allah ya ya daraja mu Allah ya girmama mu shi yasa ya ce wala qad karamna bani adam mun girmama dan adam to bai kamata mutum kuma ya komar da kanshi baya ya ringa sa tufafi wanda yake shafa shine mai bayyana tsiraici mai bayyana alamar sifar jikin tsiraicinsa ko yana nuna launin jikinsa haka nan mutum ba zai sa kaya kuma wanda suke matsatsu ba da haka irin ɗinki me ake titas ake cewa ko fitar to fitar ba na musulmi ba na ƙara faɗa shi ba yawwa fitar ba na musulmi ba ne za ka iya fitar kaya ma daidai ina nuhu amma ba irin yadda ake yi ba kaga ya ɗaure shi mutum wando ma wai an cire ma ana wasu wannan aika gana za ka ga wanda kaga yadda mutum da ƙir ya sa da ƙir ya cire eh to wannan ba ba ɗabi'ar musulmi ba ne ba laifi a gwada ka amma diga tsire da kai amma dai ba wadda za ta matse ka duk kwada jikinka kowanne sai an gani ba wannan ba musulunci da yadda ba ya ce nan kada mu sa tufafi wanda take mai kunci wanda za ta nuna duk alamun jikin mu na ya zama dole mu sanya tufa wanda take a matsayin mu maza wanda ta ce ta maza ce kada sanya tufafi wanda suke na mata ne sannan mata kuma kada sanya tufafi irin na maza duk wani tufafi da aka hana aka haramta lalle mu kiyaye shi ko kuma mu kiyaye tufafi wanda ke na alfahari wanda yake na ƙarshe wanda zai sa mutum iya sa yana girman kai yana jiji da kai ina ga kaman galibi wannan tufafin sun fi irin masu kyalli-kyallin nan ko kamar irin wanda yan rawan nan suke sawa ƙasa in ta shigo wajen wajen za ka ga har wani walwalwalwalwalwal ita ko shi za ka ga daban yake ya sa kayan da duk waje babu ne su sai mu kiyaye sanan ka dito ga da za samu jiji da kai da cika da tambatsa shi ma lalle mu kiyaye haka na kuma kada mu kuma mu kiyaye kada mu sa tufafi mara kyau ai kulli kada mu sa wanda zai sa mu girman kusan nan kada mu sa tufafi mara kyau wanda zai sa ana mana dariya na ana kallon mu ana nuna mu shi ma bai da kyau yadda aka hana ka can haka aka hana ka nan akwai mutane wanda su bahaushe yana cewa wai sun iya cin hatsi ne na Allah ya hore musu ba za su gansu da riga mai kyau wannan ba kuskure ne a musulunci maza Allah yana sa riga mai kyau da haka kai ma za ka sa ba a so ya wuce gona ne da iri wallahu ala wannan shi ne ƙarshen wato wannan babi sai ismi na biyu zai tashi akan yadda maza Allah yake zama sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya saka wa malaman zaure da alheri Allah madaukakin sarki ya jikan wanda suka rasu da yawan su yaudarar su aka yi yaudara da kasari ka san karatu idan ka yi rashin sa'a ko malami ka samu baka same shi daidai ba haka za ka tashi saboda abin da ka sani kenan kuma abin da aka koya ma kenan amma nasu bincike ya nuna a ƙasar arewa kamar da hannun ma yahudawa a shi saboda ko su shehu usmanu ba haka suka yi rayuwa wani kalar tarihinsu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka yi duniya ba ai mai tsaftar shi ba har yau kuma har gobe sallallahu alaihi wasallam wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai mai tsaftar shi kaga bakin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko gidan shi ba ya shiga sai ya goge baki ka ga mu wanda kake buroshi zai shiga gida a cikin na kaga ibai zai fita daga gida waya tashi bacci a zai shiga da kaga tsafta tana daga cikin imani qur'ani ya faɗa hadisi ya faɗa to ba maganar cewa har aka waye gari har ma aka juye shi aka mai da kazanta kamar ita ce imani kuma haka aka tura wa mutane suka yarda suka yarda har ma daga cikin yan boko wanda alhamdulillah an sami gyara da yawa da suna gani in suka ga malami ta sauto ba a jin tsoron Allah ai an gane yau eh da sun ga ya ce kala malaman duniya kenan eh wato su shi malaman lahira su ne dukun dukun dukun dukun kuma har suka fassara musu qur'ani ba daidai ba allazina yamshuna alal ardi hauna wa ma tafiya dukudul dukudul ba a hankali a hankali kuma ba haka ba saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mumini mai karfafa na me yafi mumini ma wanda yake kumama zai ce duka suna da alheri da haka ba duk kuma zama da haka ne illar da suka yi mana kuma sun ci riba sun ci riba da yanzu bala'in da ake ciki bala'in da Najeriya take ciki da ba don wannan aikin da suka yi bada ba haka za a tashi ba yanzu ba nuna muku misali watakila za ku fi ganewa da ala lissafa mun masu kuɗi kamar guda biyar a najeriya a taimakon daya biyu don tasa uku hudu mangal to waɗannan biyar ka ƙaddara yanzu ba su da ajanda sai yadda za musulunci zai bunƙasa a ce damuwarsu kenan darensu da ranarsu ai kun gane magana a ce matsalar ta kenan yadda za a yi musulunci ya ya ci gaba kuna ganin shi ko ba zai ci ba wallahi zai ci zai ci yanzu cikin su in ya je gari in ya je gari ya kira sarkin gari ya tana son ku musulunta a guji zai musulunta don gwata ba ka faɗa ba ku ga obasanjo ya taɓa wani wani raha ba mun je wani taro lokaci yana mulki yake ba da labari ina kallon shi yake dawaka yake wai wani mutum ne ya zo zai musulunta wai bari ya ba da labari wani ya zo zai musulunta shine daga wata kabila ya kira kabila ya zo wajen malami ya karbi kalmar shahada ya ce layi layi lau sai za a sa masa suna sai malami ya ce ya zaɓi suna sai yana ta kiran sunaye abdullahi abduware shi dai wannan musulunta yana shiru a shi jira yake ji an ce dangote shi ne wai malamin ya yi ta kira bai zaɓi ɗaya ba wani shi ne ya ce wa malam wasu ran wa dangote wani mai sa bai ji a cikin listin da yake kira ya kira mar misali dangote saboda mai ai Allah madaukakin sarki haka nan ya sa yau ma yanzu yanda duniya take tafiya to amma sai da wannan abin ya sa shi malami in an ce malami ne to so shi malami ne akwai wanda suke ganin ma bai halatta malami a ce yana da mota ba na na gaya ma wallahi haka tunani suna nan ko manyan mutane kuma su suna da motocinsu na gama haka tunani yake sa musu aka yi kuma yana na yana aiki a cikin society eh duk wani abin da ake samu suna ga malami bai kamata ya samu ba kamar shi man malamin ya fita daga daga layi yawa sun bi son dukun dukun su samo 200 kudin laraba ana bashi na wani addasita ne aka yi makirci ne su shehu usmanu su ne suke ciyar da ɗalibansu suke ba su abinci suke koya musu karatu amma kan sai aka an bambanta kuma ka kadara a ce duk malaman ƙasar nan kowa na da kuɗi kuma kuɗin na addini ba wai kuɗi na duniya na morewa ba a ce kudin duk kuma aiki za a wa musulunci ai me yasa kan yanzu yanzu waɗanda ba musulmi ba ai suna aiki da dukiyarsu a addinin ko ba sa yi wallahi suna yi suna yi kuma kuma ana zuwa da miracle miracle din da kake ta ji kowa yana zaben toci kaga an ce ka ai miracle din ake yi wani daga aljihun shi yake miracle din in ka ji plan ɗin da suke yi na magana mutum kawai ya san iya da zai dage da zuwa su to ya samu duniya wato su rayuwarsu tana da alaƙa kuma in ka duba hatta tsarin masallatai da namu da nasu ai da daban-daban yanzu su cocina ban na gaya muku suna da program na sama yara aiki yaro zai tashi anguwa ba wanda ya sama masa aiki sai coci to kaga duk abin da ya zama na yana da ruwa da soci amma yanzu ka bincika din masallaci ka je masallaci ne suka sama yara aiki misali nake ka gani duk kuma da duk wannan abin shi yasa an aka saboda in an sake suka ce duk Najeriya ma za a zama musulmi rusa a leshin maza daban leshin mata daban to gaskiya leshi a sani na na maza daban na mata daban na? na? akwai na? zai kenan akwai wasu ƙabilu wanda su suna yin anko da matansu amma akwai waɗanda idan da za ka yi wa anko sai a ringa malar lafiya na gaya ma saboda gaba ɗaya bai ta ba ta'adar su ba ne sanar leshi da za ka ga akwai leshi za ka gashi duk abu buɗe ana ganin kayan jiki wannan komawa ya sa bai da kyau ko kuma wanda za ka gan shi yana ko matan ma da suke sa ai suna zubawa yanzu matan musulma ba kowane ne shi za ta sa ba saboda ta sa za ta zama tsirara ai saboda ai wani kawai abu na ma yake shi yasa za ka ga wasu in za su sai sun kai an ma su shafi na eh ai sun sa abu eh yake ai eh an mushi an mushi shafi kafin su sa za ka gaskiya yana da alaƙa da abin nan amma dai akwai kayan mata wanda kayan mata ne akwai kayan maza wanda kayan maza ne duk kuma san mutane sun sani eh amma akwai wanda sun saba kuma in sun saba amma kallon su dan an san nasu ne kai in kasa kuma sai ka zama abin kallo abin magana don ba naka bane wallahi ala dama ana hujja ai kai koyan arna ne ai arnan ma marasa mutunci ka san arnan ma akwai marasa mutunci ka san a cikin arnan ma akwai yan iska na a da gaske su a cikin arna ma su ma sun ɗauke su ‘yan iska ne a cikinsu to irinsu kuma za ka ga yara sun zo suna koya kuma wasu ma ba su ma san tarihin abubuwa inda sun san tarihi za ka ga wasu kawai yi kawai suke blindly ido a rufe ba su san me suke ba yanzu kamar sake wando da ake yin nan to sage ne ko to kaga wannan suka ba da tarihin shi a can ma kasan arnan ma an san gama mai sake wando sun ga mutumin banza na eh su a cikin dan laudu ne a cikin su to to kun ji tarihi da ka abubuwan dole a kula yaran mu dai dole mu gwada musu duniyar nan ba zama aka zo ba don mutum ya gane cewa duniyar nan ba zama aka zo ba akwai komawa ga Allah zai samu nutsuwa ba wai an zo a rayuwar ya ta zama a nan kuma akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna wannan karatun dole a yi kokari yara su gane shi Allah ya shirya da mu gaskiya ne ai suna yi ai shine na faɗa gaskiya suna yi suna yi kuma suna abubuwa na ban mamaki ina tuna akwai wani mutum da a foreign affairs yake aiki a suna lagos aka dawo da shi abuja nan da ya dawo a gaban mutane ya ce a ya ce shi ya alkawari ba zai ba yadda za a yi a gari da gina wa allah gida ba sannan shi ya gina gidan shi ya ce ba zai sai gida ba sai da ya zauna a gidan haya sai da ya tabbatar ya gama toci kafin ya sai gida a nan gari to kaga za ka kwatanta mu da mu watakila kai ba ma gina Allah gida dan gidan Allah kake rushewa na da haka abubuwan namu sai sai addu'a amma dan su suna yin abubuwa da yawa wanda mu ya kamata mu idan umarnin musulunci ne na kyautatawa na lura da halin da mutane suke ciki Allah shi yadda ya husu wallahi maganan kalle-kallen matan nan musifa ce sabuwa musamman arewa 24 nan daman tasha ce ta bala'i tasha ce ta musifa daman an yi ta ne saboda a hallaka a raba mutanen arewa da Allah ka gaya kowa ta sa arewa 24 daman an yi ta ne don a raba musulmi da musulunci musamman kuma ana targetin musulmin arewa ne shi yasa aka yi ta da hausa ai suna da yawa suna da yawa wanda aka yi shi ko wannan fiɗin wata ƙasa ne da ƙasashe da za ka ga an mai da shi hausa ai da gangan aka yi na da duka da ana mai kaga kai ka san wani yare suke yi amma sai a mai da shi suna hausa za ka ga yanzu aka ce a ko kano ne akwai wani mai cajin waya da aka ce ko mata idan ba ta yi cajin wayarta ba kamar za ta mutu mata aure saboda kar wannan fim ɗin ya wuce ta ana sanya musu a waya wanda za a yi sai a mata downloading wanda da yake series ne ina yau lissafi ne ku to an kano ne na kano ne ku na to a to ai tambaya ne to kaga wannan musiba ce musiba ce wallahi babba kuma na zuwa kaga abubuwan da ke faruwa yanzu na abubuwa na ban mamaki wanda idan ka ji sai ka rike baki yanzu yaron da aka ce ya biya dubu ɗari da nawa ne a kashe babansa da talatin ko da goma ne ɗari da goma kuma an kashe shi ko a ko shi ya biya kuɗi a kashe masa babansa wajen ya samu kuɗi ya yi gado yanzu wannan ko tatsuniya da kaji a ce musulmi dan arewa ai za ka ce karya ce to kuma duk ba irin waɗannan abubuwan da ka gani duk a cikin waɗannan ake koya musu kaga ko a cikin wannan shirye-shiryen da ka gani a nan suke koya irin ta'addanci iri-iri a nan ake koya mu da manufar kenan to wannan mu kenan ka yi tunanin bayan mu mun mutu ya rage yaran da kawai daman daga ziwaye ne na yawa daga ziwon sai arewatan tufo sun suka ta musu tarbiya ba san komai ba ba san qur'ani ba san hadisi ba wanda sai ta ce sai suka zama su ne kuma manya a kabayan kasa su ne rantawan gari sai ka hararo ƴaƴansu kuma ai haka ne duniyar za ta zama za ta kai ƙarshe a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karshe za a waye gari ba ma mai cewa Allah in duniya kawai za ta rage shi duniya haka za a yi tashin kiyama shi yasa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ai wanda aka yi tashin kiyama suna gani suna nan didan wuta ne didan wuta su kadai za su rage a duniya Allah duk zai kwashe mutane kiki da haka duk waɗannan program ɗin hanya yana saifin waya ne zuwa ga wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye assalamu alaikum